نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسري لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم من على الأصبر شاء قوة رمضان هجرة رمضان سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام daga birnin makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara dari hudu da arba'in da bakwai muna fatan allah ya taimake mu ubangiji ta ala ya karba mana ibadunmu allah ka samu cikin bayan ka yantattu a wannan wata allah kuma ga dakatar da ibada karbabbiya a cikin wannan wata mai albarka musamman ma daren lailatul qadar alladhi kana khairun min alfi sha allah muna roƙonka ka zauna da mu lafiya ka zauna da kasashen mu lafiya ya allah ga mutanen makiyanka sun rura irin su trump da isra'ila sun kai hari zuwa ga kasar iran ita kuma tana martanin da zai shahi al'ummar musulmi ko an so ko an kiya allah ka kashe wannan wuta allah ka maida suturan da 'yan isra'ila makircin su allah ka karya su allah ka kumyatar da su da magoya bayan su allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmi allah ka kaskanta da kafirci da zalunci a ban ƙasa allah ya taimake mu bana da cikin wannan sura mai albarka suratul an'am inda mun tsaya a aya ta 40 da takwas ko da tare yau za mu tashi aya ta 50 daidai Allah ka farantar da mu ka sami aiki da su to sai Allah ta'ala ya ce قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون to daman shi annabi muhammad alaihi salatu wasalamu baya faɗi sai allah ya ce ya faɗa in ka ji annabi ya ce sai an ce ya ce la yanziku annal hawa in huwa illa wahayi shi za a wa abu amma sai dai a ce ka ce kuma ya san yadda zai tafi amma ba zai ce ba sai an ce ya ce allah ta kulka gaya musu su mashirakan nan da kafirai da munafukai da yahudawa wanda suke cewa inda kai annabi ne me yasa Allah ta'ala bai sauka maka da wata taska a ban kasa ba ko kuma sauka maka da wata makekiyar jirgin wanda komi da komi a ciki a samu ba wanda yake kai a kayan lambu a ban kasa to ka ce musu la aqul lakum indi khaza'inul lahi ba zan ce muku ni ina da taskar Allah ba Allah ce gaya musu ni ba zan ce muku ina da taskar Allah a hannuna ba ina arzata kaina ko an arzata wanda na so in ba ni da wannan ni ma sai abin da Allah ya bani nake amfani da shi wala a'lamul ghaiba kuma ka ce musu ni ban san gaibu ba la yarabul gaibu illallah gaskiya eh ba wanda ya san abin da yake gaibu ne sai Allah ummina Aisha Allah ya kara mata yarda tace duk wanda ya faɗi abu uku ga manzon Allah ya tafka mashi ƙarya wanda ya ce annabi da ya je Isra'i da Miraji ya ga Allah da idan shi yawa annabi ƙarya wanda ya ce annabi ya san abin da za a yi gobe yawa annabi ƙarya dan annabi bai san gaibu ba bai san gaibu ba bai san waɗannan abubuwa guda biyar ba wanda Allah madaukakin sarki ya ce ba wanda ya san su sai shi Allah inda hu ilmu sa'a إن الله عنده علم الساعة Ubangiji ta'ala ya ce a wajen shi ne kada ya sanin yaushe za a tashi alkiyama ba wanda ya sani bayan haka nan ba وينزل الغيث adadin ruwan sama da zai sauka a bankasa a wannan shekarar Allah kada ya sani ba wanda ya sani meteo ba ya sani ta ce an samu millimeter kaza da ruwa kaza ko ba dan ta sani ba sai Allah ya yi kayan shi sai na'ura ta ta lissafa wata kuma ba lalle bane eh shi ma ba labarin da wani hasashe ne kawai wani lokacin Allah yakan tauka ruwa da bakin kwarya har ma na'urar ta kasa lissafi gaskiya
eh an wuce ta kenan kare cinye ta ma da haka wai nazul ghais shine ya san adadin ruwan sama da ke sauka ba haka nan ba ويعلم ما في kuma shi الأرحام kadai ya san abin da ke cikin mahaifar ɗan tayi wanda zai ce to ai ana akwai eko ana ecography eh haka nan ne ana eko a gano namiji ne ko a gano mace ne ko a gano ƴaƴa biyu ne ko a gano ɗaya ne ko uku to amma yaushe za a yi su kat kat kat kat Allah ka ya sani dan Aisha an baki randebu sati biyu kuma kwana biyu ta yau gaskiya eh ana yi ko bayi Ana.
ana iya cewa kuma za ki aihu sati biyu ta yi hudu gaskiya ashe hasashe ne ba a sani ba kuma ɗan za a aiho shi da rai ko a mace Ha.
wannan ma ba a nesa ne sai shi gaskiya ubangiji ta baraka wa ta'ala idan aka aiho shi zai mutu yana jariri ko sai ya girma daftar bai sani ba ya ko bai gwada sai Allah wala ya ko bai gwada idan ya girma shi wannan yara mutum ne mai rowa ko mai kyauta ne ba wanda ya sani wannan ya kowace ma bai gwadawa radio bai gwadawa eh mutum ne mai zafin zuciya ko mai sanyi rai duba kenan hakikanin tabbas kin cikakken ilimin abin da ke cikin mahaifar Allah shi kadai ne ya sani illa yana dan budawa bayan shi su san dan wani abu kadan daga cikin ilimin shi eh shi ma gwargwadon yadda ya yarda da aka waya da mafi arham shi kadai ya san abin da ke cikin ma'aifa sani na hakika salam da suka sarki وما تدري نفس ماذا تكسب غدا duk duniya ba wani wanda ya san me za a yi gobe gobe shi ladi akwai wanda ya sa ya yi tsaye ya ce mana gobe ga abin da zai faru wallahi wadi ma ƙarya zai wasan ma goben a yi ta takwada Allah kaɗai sai Allah ya gara ma sai ya juyo da duniya yau ya tashe ta gaba daya da tashi aiki kuma da ya sai hana shi ko akwai ba mai tarewa yanzu ga muna wata sai gaba da ganin sama ta fara tsatsagewa malaiku sun fara fareti suna dalawa za ka je ka hana akwai wanda zai roki Allah ya ce ba za a yi ba idan Allah ya ga dama sai ya dirka ke duniya na ba wani makamin da zai karkabo makaman Allah da haka ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai shi duk wani wanda yake share kasa ya bada labarin gaibu to wannan halakakke ne da zai share kasa ya baka labarin za a yi kaza za a yi kaza in ya gaba kace to duba man kai koshi zaka mutu wallahi zancen zai lalace dan kasar ba ta ba shi labarin ba bai sani ba shi da ban ƙarya ce ai babban abu a duniya babu kamar sanin ranar mutuwarka ya kai bai sani ba ai yake gano maka abin da zai faru gobe wani mawaƙi ma yake cewa "Wa san gobe banda Allah dan malaya ko Allah ya jika musulmi ba zai san abin da zai faru gobe banda wannan Allah ran masami وما تدري نفس بأي أرض duk تموت duniya ba wani mai ran da ya san shi a ina zai mutu bi ayi ardin tamu a wata ƙasa za ka mutu wallahi baka sani ba a garin ku ne a garin wasu kai baka sani ba da ya zaga mutum ya tafi bizin duha daga can kawai shi ke sai a yi ta an yi wani mutum da zan fara ci duk kusan shi jikin shi ji ba da ce kwarai ce tuluzi inda da yan kudin shi a dan mishi examen ba fa likita ba ya je ba magani a dan mishi an ce sanar na'urori da haskaka cututtuka a jiki daga examen sai mala'ika ya bai examen daga ta aka ɗauko kwarkin kawai a cikin a cikin sanduki aka kuma aka bari ba rashin lahiyar da ya je a mashi magani a ya je a mashi aune aune nan hukun waɗansu za a shiga awon kawai daga awon su sa kai to inda za ka mutu nan wallahi ba wanda ya sani idan Allah ya kaddara za ka mutu a wani guri kun ba ta kake rayuwa ba sai Allah ya sama san zuwa gurin ko ta halin kaka sai ka buge buge he kaje kana zuwa kuma sai sai mai faruwa ta faru ba mai hanawa in wani guri da baka taba zuwa ba kawai sai ka je ka ata in da garin ku ne ka bar garin Allah ya sa kasar ka ran kana wani guri kawai sai ka je san zuwa gida ya kama ka so ka ci ka je ga dangi ka tara jiya tsal ai an gane yaran namu ko jiya tsale ya zo fa ha ya na ruwan Allah dama abin da ya sa a kashi dan a mashi aiki ne eh kawai shi ne da ba wanda ya san inda zai mutu wa matar da nafsin ba za ta kisa bugada wa matar da nafsin mai ayi ardun tamut ba wani mai rai da ya san shi a wata ƙasa zai mutu babu kuma ba damuwar ka bane ina za ka mutu kai dai yi kokari ka cika da imani wala iya ko a maka kamar ha yanzu abuja na suka mutu saboda ba maka ba suna yana suna jahannama duk inda ka mutu yi kokari ka mutu da imani Allahumma akwai guraren da manzo Allah ya faɗi falala ta mutu a gurin irin sun Madina sai na Umar da Yakuba yake ce Allah ka ba mu shahada kuma ka ba mu mutuwa a Madina ka ce ah duka biyu akwai ya same su ko a ya same su saboda yana cikin sallah wani ba mako ya zo soke shi da wuka saboda kiyayar addini kuma a garin Madina kaga yayi shahada ko ya mutu a Madina radiyallahu ta'ala anhu wa radwa da haka akwai falalan irin mutuwa a Madina shi ma zaka yi kwadayin haka saboda manzon mu ne sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu rasuwa a gurin guri ne mai tsarki inda Allah ta'ala ya sanya mishi albarka dan mutane masu albarka suka zauna makwancin wanda yafi kowa albarka a duniya yana ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan gudun kamar salati sai ya kai gare shi kuma sai ya ji kuma sai ya gane ka sai Allah ya maido maka goma saboda ka mishi daya alaihi salatu wassalam to da haka ubangiji tabaraka wata'ala shi kadai ne ya san gaibu da haka wala a alamul gaiba annabi ya ce ni ban san gaibu ba wala aqul lakum inni malakun ni bazan ce muku ba ni mala'ika ne suka ce wai me yasa inda Allah zai aiko dan sako ai malaika zai turo ya turo mutum wanda kawai ya kulu bima ta kuluna wai shirbi masu irin abincin da kuke ci ya sha shinkawa da wake kuma ya zo ce Allah ya koshi ya sha abin da muke sha Allah ya ce da a ce su ma malaiku ne suke tafiya a ban kasa da sai Allah ya aiko musu malaika shine manzo amma a matsayin ku na bil adama aka turo muku malaika ai al'amarin ya kare shi mala'ika ba zai ce maka Allah ya ce kuma ka ce ƙarya ne ya kyale ka ya dai ran na a sake aihuwar wani ta ka ta kare kawai a shi gama aiki zai a Allah zai gama zai gama aiki ne yawa da haka ni ba zan ce muku ni mala'ika ba ne in jihar wala kula kuma in ni mala'ika in attabi'u illa ma yuha ilai ba abin da nake akai nake bi a wajen aiki ko ibada face abin da Allah ya mun wahayi akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fada sai Allah ya ce ya fada baya aikata sai Allah ya ce ya aikata kadan ya dan yi drafin shi ma taro shi aiki ɗaya daga cikin ƴan uwan shi mata fa so ya aura kawai ɗaya daga cikin yaran gidan ya zo ce kawai yana santa kuma shi Allah ya sanar da shi sai ta zama ta shi amma sai shiru ya kyale abin da ya faru ya faru aka ji aka yi auren sai Allah ya hana auren ya daɗi shi manzan Allah an sanar da shi wanda mata ce amma ya ji nauyi ya yi shiru aka yi wancan arba ya auren zai zanu ha ba zai zanu ba kuma shi wanda ya aure ta yaron gidansa ne sai ya zo ya ce wallahi akwai matsala kaza kaza ne sakin ta ma zan yi annabi kuma sai ya ce mi a musiki alaika zo je rike matarka ka ji tsoron Allah amma wannan magana da yake kawaici ne ya san ko ya ce ya rike ba ta riku ba dan Allah ya kaddara ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin ce Allah madaukakin sarki da ya tashi al'amuransa ai da wuta ta yi wuta zai da bai san lokacin da ya saki matan nan ba ai dole ne yana sakin ta daga can sai Allah ya daura auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu alwali ba kudin zaure ba kudin mai gari ba kudin yake cewa kyautar uwa da ta uba ba kudin goro ba duk wannan babu aka daura auren ba gora فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها dan me لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا lokacin da zaid ya gama bukatar zaman shi da wannan zainab Allah ya ce zawajina ka ha sai muka daura auren ita zainab kin da kai annabi Muhammad Allah ya ce sai muka aura maka ita ka ji nan Allah ne ya aura masa ita eh alwalan malaika jibril ne shi ya amsa masa lekela ya ku dan kai ya zamanto wani kunci ga mu'minai akan mai gida in yaron gidan shi ya saki mace in ya ga yarinya kirkice ya yi wuda ita amma ai kakanin mutum take ji ma nan ba eh wani abin da daɗi ba da kuya kowa da daɗi ba eh wani abin halal ne ma amma akan barin halak in ji ayar wani ba wace zamu ta akan barin halak dan kunya ko ba haka bane eh mana ka je ka aure shi yana ganin ga munafikin mai gida hukun mai gida ayi tsala dan da neman a duk kusan abin ko ba ni da bukata a baki na ba ce a daidai da sauye ce a daidai da sauye ba ku kuke bata shi ba a zan ko da wata dai ce in akwai wata hada suke za a yi karama ya shi ya suke bata shi ya aure ya za a ce a daidai da sauye ba su suke bata shi ka gani eh mana to Allah ya ce mun auren maka ita don kai zama kunci ga mominai akan auren ya- yaran gidansu idan sun saki mata al'amarin Allah kuma abin zartarwa ne to na na Aisha ta ce inda manzon Allah zai boye wata aya da wannan zai boye amma sai Allah yake ce mishi mi
و- mhm wato ku bi da وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس kaga ake ta ha wato ku bibi na suka ya ma'aikin Allah yanzu kake boye abu a cikin ranka abinda ka san wallahu Allah sai ya bayyana shi ko badan bada ne wata kashe na kana jin tsoron mutane annabi ake ga wannan ba Ke- kenan kai kana jin tsoron maganganun mutane ko kace nace kake jin tsoro daga bakin mutane to wallahu ahqqu an taksha Allah ne mafi cancantar ka jin tsoro shine ba ake jan kunnan sa da kansa khairu khalqillah ashe qur'ani wa'azi ne ga kowa wa'azi ne da mai wa'azin wa'azi ne ga alarama wa'azi ne ga mai sauraro wanda yazo da wanda bai zo ba wa takhsha nasa wallahu a'amu an takhsha kana jin tsoron mutane ne kasa sai ka ha to Allah shi ne mafi cancanta ka ji tsoro umina aisha Allah kara ta ce inda akwai ayar da annabi zai boye ya ki faɗi da wannan in ji saboda shi aka zarga a cikin zancen gaba daya wani abu ne da ya yi a ƙure kuma Allah ya tona asiri amma da yake ba Allah ya saba ba ba Eh, kamar mutuntaka ne ka san mutum mai karamci sai ya nuna karamci dan halal sai ya nuna halalci Eh, mutumin kirki sai ya nuna kirki ya yi fulako ne kuma ana son ka zama mai haka ka zama kai ka zama to kawai kai ina mutum ne kawai mara kumya kai komi dinar akwai inda dole sai an dan shafara mana kai ma Ah, sai an dan shafara saboda a nan sassauta to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce bai san waɗannan abubuwan guda biyar ba da Allah ya zana kuma shi bai ga Allah da irin sa ba har ma ina ga Abu Zar ke fada yadda wai ya Rasulullahi kai zabai wala suna tambayar annabi da sai ga dama wai da gaje saman nan wai kaga Allah yace a wani haske ne kawai da gani ko wani haske ne ya zama mana shamaki da ganin shi saboda shi Allah ba a iya ganin shi la tudrikuhul absar لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ubangiji shi ganin ido wannan na ɗan adam bai iya riska shi kaga Allah kiri in ba irin Allah ɗan hakika ba shaidanin alloli mutum ya ce wasu Allah ne ya ce in yasa Allah kowa ma Allah kowa mai Allah Allah gaske la ta doye kuhul abusa ɗazan ji wani shehi daga cikin shehun nai a najeriya yana ta wadda hakika ya kama kwanta gidansu kama a gidansu ya ko ba gidan wani ba ya ce hakika za a yi shehu ya ce mashi ba a yi ba ya samu wani ɗaki ya zana kawai ya fara hakika suka kama suka ke gurin jami'an tsaro ya dawo ya balle kwaɗan ya zauna yau da jishi na faɗi a midiya hallo suka sace so uku suna kashe gurin jami'an tsaro shehu sai ce a da sun bulala mai doro na baki hudu da ya zo suka je suka same suka fara zuba mai ya yi wutar guru yana wayo Allah a kai da kace kai Allah ne shi wace shi Allah ne da ya sha duka yake wayo Allah aka fi ya shiga wata kasuwa ya ce ku bi shi can ma ku yi ta zuba mai duk in ana duka shi wata suka ce me ba da kai shi yace shi Allah ne ya ce ku kara mai duk inda wani ya tambaya aka ce ya ce shi Allah ne ya ce ku kara mai dan iska dai mana kuma ba nan kasar ba a ya ka samu dan hakika ya ce shi Allah ne yace daga sharuwa da giya daidai da yake daukar giya da daura qur'ani aka kama shi gidan kaso ai an gidan kaso suka ci uban shi Allah ana zuwa da shi gidan kaso aka ce shine da hakika nan da ce shi Allah ne to kawai yanzu ka rufa shi daga ana kwace shi ya da man shege sai shege ai a aba mala iskanci ka anya sai Allah kan suka fika kwarewa to shi Allah da kirki ba iya ganin shi da ido wa huwa zikul absar shine yake iya riskar ganin mai gani mai tausayawa masani mai labari musa alayhi salam ɗaya waye jama'a sa wakilan al'umma wajen mutum saba'in suka ce musu yarda daga yau a zo a ce musu allah ya ce ya sun gashi ido da ilo فاختار موسى قومه سبعين رجلا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا شيكنا موسى تتو ينزو كوة الأمة تكاو وكيلي أكاو kwanso ya gace musu ko yan majalisa ko sanata ko mi duk wakilan al'umma ne yana ji guda saba'in kowa yana wakiltar mutanen shi kuma sun yi da shi ba irin namu wanda suke zuwa can su kwanta a yame suna bakala ya tafi da su miƙatin Allah shi ne Allah ta waktara Musa ƙaumahu Musa ya zaɓa a cikin mutanen shi saba'una rajulan mazaje wakilan al'umma zuwa ga miƙatin wai me suka je wai don su je su ga Allah da idansu suka ce ba sa taba yarda daga yau Musa ya zo ya ce musu kaza hatta da Allah jahara sai sun ga Allah kirikiri kiri da muzu su san lalle da gaske yake shikenan Musa ta yi da su ya zo da su ya tsaya da yake magana da Allah kasa ne Musa wa kallama Allah Musa ta kalima Musa kalimullah ne shi zance yake da Allah darat darat kai tsaye ce ya Allah idan mutane ne suka zo suka ce suna so su ganka wakilan al'umma ne aha Allah ce to shikenan idan kuna so ku ganna ki gaya musu ga wani dutse can su kalle shi za mu saukar da wani haske akan dutsen in idan su ya iya kallon hasken nan to fa sofa tarani za su gani ga mutane nan suka shirya ba su kalli hasken da zai sauko akan dutsen subhanallah Allah madaukakin sarki ai mai karfin mulki ne sarki ya tabbata ga Allah فلما تجلى ربه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا اي لوكتين سكن لدوزن فلما تجلى ربه وبنجي تعالى sai nuna girmansa da buwayarsa da zatinsa akan dutsen ya dan tura wani haske kadan daga cikin haskensa wa karra Musa sa'iqa sai Musa ya fadi ya suma to Musa ya fadi ya suma ina sauran baya ai ba mazatan su kai ba sai an tambaye ka ina suke gaba ɗaya suka mutu kowa ya zume can tsawon lokaci a nan musa ya farfado ya ga zibirat ba mai rai to shi kuma ya zo da wakilan al'umma ne tun zai falon ma a fata فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أي أنا فلكوا يجلس أمتي سيتي يا الله من توبة Allah gwani shi kawai inda ka dawo mai zai gabe ka in ne tubutu ilaika ya ubangiji na ina mai tuba zuwa gare ka ni ne farkon wanda ya yarda ya yi imanin cewa kai ba za ka gano ba a ido a nan duniya ne amma a lahira ai za ga Allah amma akwai waɗanda yau mai za'an rabbihim la mahjubun a lahirar ma Allah zai sanya shamaki ba za su gan shi ba saboda Allah ya yi hushi da su ba za su gan shi ba kwata kwata amma mummine za su ga Allah ganin Allah ya kuma aljanna daɗi Allah ta samu daga ciki to shikenan ya ci gaba da wa Allah magiya yana ce ya Allah a tulikuna bima fa'ala subhanahu minna Allah yanzu a halaka mu saboda abin da wawayen cikin ai wauta ce a ce sai an ganka ma in ya illa fitar da suka ta zulla biya manta sha wata hadim Allah mun san jarabawar ka ce wannan ita kace shirye da wasu ka batar da wasu kai kake da jibintar lamari na ya Allah ta ko Allah ya tausaya wa Musa aka tada su yanzu sun wannan sun jawar labari za su bada kuma in an zo magana a ga Allah an yi ayi da su wane mutum ba sama guri gare shi to mutum ya tsoraci Allah mu je karatu annabi Musa ce a annabin Allah ya ce wala alamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay ni ban san gaibu ba ni ba na taskar Allah ni ba mala'ika ba ba abin da nake bi a rayuwata illa face abin da Allah ya mana wahayi in bi qul Allah ta ga musu hal yastawi al-a'ma wal basir zai rawa dai mutumin da yake mai gani da makaho mumini shine mai gani da idan basira kafiri ai makaho ne shi mumini yana gani ne da ido biyu ras shi kuma kafiri yana gani da ido ɗaya shi ma gara-gara don baya da wayo sakare ne duk wanda bai san allah da ya halitta shi ba ai wawa ne duk ilimin shi ai jahili ne duk wanda kuma ya san allah da ya halitta shi kuma bai tsoraci allah ba a wannan ya zalunta kan shi kuma wadaka allah ya kwatanta masu imani a matsayin masu gani kafirai a matsayin makahi shin ana iya zama ɗaya da makaho da mai gani kaga ƙunƙun shi ne amsa kawai baya zama ɗaya Allah ka ƙara mana basira da la ta'amal absar walakin ta'amal qulubul lati fi إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور idan ana magana makanta Allah ya ce ba makamta ido ake magana ba ai shi ido baya makamcewa za ka mutum makaho ne mahadacin alkur'ani akwai gobe da yawa idan ka je saudiya akwai makarantar mahadata alkur'ani ta makafi ta hafiz kuma akwai ta kurami ka tarar kurma yana kawa har da ta shahi ɗaya ko biyu a wuni kai ko bawa allah aya bakwai ta gagare ka a shekara bakwai yau haka ne mana da yawan mu ne ai wani ya mahadacin kur'ani wai yana ja ne kur'ani yana jan shi ƙinƙi ka mai kokarin karanta na wani shi ba zai maka daga da ke aikin su marabu ne zan da marabu la aikin su ne wani shi wani a ɗakin shi ma baya aje ƙur'ani ba no no no no tsoron shi yake saboda shi fasiki ne wala kuma tsoron ƙur'ani ba sa yaje shi a ɗaki balantana ofis ne su to lalawa da wanda irin musulunci ne yake ta gani hektar da kurma mahadacin alkur'ani makawa ba kuma yana neman ya kara haddar ke kuma gaga da ido kuru-kuru sai surutu komi suka iya ba wani mai ya bambanta ma rubutun na Allah da na bature ba an ce an taba aika wani wasiƙa kasan da wallahi taraki lokacin ba sallallahu ko sai ya kai yake cewa na san garin amma ba san mutuwa ba na san ungo da yake an ko na sani ba zan faɗa ba ko ya ce a dinga bashi wasiƙar nan rubutun Allah ne ko nasara ne kuma da gaske yake wallahi shi bai iya bambanta ba saboda bai sani ba kaga wannan murakkab ke ko akwai wani a ƙauyen garin nan yakan sauraron karatun da malam Iliya ke gabatarwa ranar Lahadi in ya gama akwai kiristoci su masu rasu yayin shekaru shi gani yake duk wa'azin Allah ne yake sai aka ce mishi ai akwai wa'azin Allah akwai na kirista a cikin biyun nan to bai bambanta ba to kuma ya jin mahalo ya kasa ganewa to sai ya rike wani abu duk wanda zai gabatar da wa'azin akwai abin da yake faɗi to sai ya tuno ce akwai wannan ɗayan da yake cewa Ilyasu dan Abdullahi shine mai wa'azin da Allah ko kuma wancan mai cewa kaga awa guda yake sanar amma bai bambanta wanne ne wa'azin Allah wanne ne wa'azin Kirista a malam ai jahilci da kake gani ba zulmatun ba zan foka ba ne idan kana neman duhu daga jahilci kawai sai baya Allah ka raba mu da jahilci jahilci abin nema ne duk wani jahilci da kaga ana duk jahilci wace kaza idan kowa yana dagiya yayin karatu kai shi wa ilimi na iskanci ma yana da amfani wallahi yana da ka iya shi ba don ka iskancin ba don ka kare kanka daga yan iska ko ba gane ba yana da amfani an rama da babbar riga yana yawa a kasuwa ya samu wani yaro an ba shi talla ya yi shak ya kashe kudin kawai sai ya tangal tangal so yake wani ya kade ya sa shi damuwa ga alamun Allah ya kaka da babbar riga fiyu ko sai ya kade firar kai yaro ko ya rike riga alamun yake kuka yake saki yana shi sai an biya shi ya wani kudin ma ne yake faɗi alamun ya yi zuwa ta kasuwa ya tsamo tsamo kawai sai wani dan duniya zo ta ka mina ne wannan aka ce ai wallahi ka ai da yadda wasu ashirin masu kwali guda uku ya mai sai ga yaro ya saka azara mai yana karkarwa yana neman inda zai tsere ma yawa da ya mace wasu irin zagi masu kauri ai ya sama da ya zo gida sai tara almajirai ce abinda ke so da ku kowa ya nemi ashar na kirki ya tare da ya aji a to ai shi ya ga amfani shi ne saboda an ka saboda mutanen ya ga anan da wani jan aya da hadisi da la'a duk ba su yi aiki ba da wani irtikin la'a a da wani afuwa ya ga kawai ashar a nan shi ne ayan eh wata matsala ta zo sai ga ya kaje ta shakara mutu abin zai daidai Allah haka ne musulmi wayans ne su ake a kowane bangare a cika kware haka ne komi inda ilimi ne to kone iskanci koyi in za ka yi shi ka yi shi a ilimanci ba da yin ba kuma Allah sai ba da fa'ida Allah mura yakin sarki ya taimaka mana to wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu kenan hal yastawal a'ma wal basir shin yana iya daidai mutumin da yake makaho ne da wanda kuma yana gani da idan shi ba zai taɓa zama har abadan ba daidai ubangiji ta ala ya ce afala ta tafakkaru to bakwin tunani shin ba za ku kasance masu tunani ba Allah ka samu daga cikin masu tunani to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ubangiji ta'ala ya ce wa al'ummar annabi Muhammad da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa wa azubihi alladhina yakafuna ku yi gargaɗi da shi alƙur'ani ga waɗanda suke jin tsoron an yi sharu ila rabihim za a tayar da su zuwa ga ubangijinsu masu tsoron Allah su ake wa wa'azi shi wa'azi idan an yi shi ga mumini yana yana amfani shi duk yadda kake da sabon Allah in ka ji ana wa'azi to tsaya ka saurara wallahi zaka amfanu inda kana da imani ko wa zakir fa inna zikra yawwa Allah ce ku rika wa'azi dan wa'azi yana amfanin masu imani in dai wa'azi ne za a yi kawai saurari da ka amfanu to Allah ce wa'azir bihi ku yi gargadi da shi alkur'ani su za a gargada allazi ne ya kafu da waɗanda suke jin tsoron an yi sharu ila rabbihim ranar tayar da su da za a yi zuwa ga ubangiji sun san wannan ranar fa laisa lahum min dunihi waliyyu ba su da wani Allah da zai jibunci lamarin su sai Allah yanzu ne na yana jira ranar kiyama kowanne zai cece shigo Allah sarki ba Allah ba ba talib wal matalu wallahi ta kanka eh cetan nan ba kowa yake ceta ba illa man azana lahu rahman sai wanda Allah mai rahama yace a ceta za a ceta ba wani wanda da karhi zai saka aljanna wallahi yadda raka ake aljanna ran ta fi karfin wasa sai da rahamar Allah da kuma kyakkyawan aiki Allah ya samu dace to su ne suka san laysa lahu min duni waliyun ba su da wani wanda zai jibinci lamarin su ranar kiyama ya yi belin su idan Allah ya damke su wala shafi'un ballantana wanda zai cece su in ba Allah ya ba da uzurin ceton ba akwai waɗanda su yi ceto alkur'ani zai yi ceto bakara da ali imrana za su zo da siffar gajimare su yi ceton masu karanta suna aiki da su annabawa za su yi ceto annabi musallallahu alaihi wasallam zai ceto amma suwa za a ceta waye zai yi ceton a wani lokaci kuma wannan sai Allah kaɗai sani wani aboki ma za a sa ya ceto abokinsa ya sa ake zuka yi abokai na kirki kai kullum abokan ka kai lega ne ko wallahi ka sake ba za a so amma dai gaba komi hidin ku yi tsinantuwa da zage-zage kawai ka zai ya koya ma shan taba da shan shisha dan duk wanda ga ya koyi shaye-shaye abokin shi ya koya mai galibi haka ne shaye-shaye da zina abokai suke koya abokai don ya mutu shi kada ya iya wannan manamikin nan iya hankali da shi baka taba gaisa da mata wajen za ku je ziyara kawai sai saba saba ya zo ya taba da mace kawai sai ga kai in baka gaisa ba ka mai yawa hage hage ya zama ka ka fada ne fardon kowace mutuncin ka ce kai bugi daji ne ka tsinka su saboda baka saba ma Allah ba kuma ka bi shi ka halaka malam abdurrahman mai adari Allah ya ji kanshi ba ya ce ba a neman yardar wani halitta a wajen saba ma halicci duk wani halitta kanka nemi amincewa shi da kwantar mishi da hankali ka saba wa wanda shi ya halicci ku kai da shi kada ka ya kai shi Allah ji kan wannan malami a cikin littafin shi ya sa darussa da yawa wanda in ka riki ya ishe ka rayuwa to su suna ba su da wani wanda zai bunci lamarin su balantana wanda zai cece su daga azabar Allah in Allah ya nufin su da ita Allah ya ce idan aka musu wa'azi da alqur'ani la allahum yattaqun mai yiwa za su samu tsoron Allah mene ne tsoron Allah al'amuru bitazir jin tsoron Allah mai girma da aiki da abin da Allah ya saukar da istidat shiri don ranar alkiyama to idan aka yi wa'azi mai yiwuwa mutanen da suka da wa'azin za su ji tsoron Allah za su tuna ranar kiyama Allah ka samu cikin bayan kamar tsoronka sai Allah madaukakin sarki yace ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين shikenan ka san da shi wannan addinin na annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko haka yake in ka je gurin wa'azi annabi yana yi daga yara sai talakawa har yanzu ma haka ne wallahi babu kimakiwa a gurin wa'azi ba sa zuwa wallahi ba su zuwa duk inda ake wa'azi in ka je in dai za a saki aya yanda Allah ya saukar da ita da hadisin manzo Allah to za ga ba manya a gurin ha ba sa zuwa masu ɗan ƙoƙarin ma in sun je yau to gobe ba su ji ba sai dai in an rika ɗan lalabawa a rika ba da baƙi ba ka fassara innan ladina kafaru da kafaran maka wal mashirikin da mashirikan maka da ahalin kitabin yahudin madina ta gani ko da munafikan madina ya a kai su wuta eh a ranar ban da su eh idan aka zo wajen aljanna ko muminin sahabbai da sauransu tawadar sai gana ana kabara amma zai a fede guri a rotsiya a wallahi baka samu manya a gurin zai yan kaɗan mu alhamdulillah yanzu an nan ci gaba kwanarkin nan cikin midiya nake ganin ministirkinmu na miyaki cewa bin sala yana bayani a kan ramadan yana kuma sai ya gabatar da kanshi ce shi ne minista ka zace ka oh alhamdulillah wani kamar mulki a nijar minista yana hawa yana wa ce alhamdulillah mun gode allah da ya gwada mana wannan allah da lokacin yan demokaradiyya ne hem allah ya koya fara ya bari wani shugaban farti ko shugaban abin nan ya hara in zai magana yake bismillah aka hana shi aka sannan da haka Allah kare a zuwa mata ne shi a ganin nasu mai zai ce bismillah rahman rahim Allah ya kyauta Allah ya kara bashi tsaro ai da bakin kirin Allah ya kara baki baki Allah ya Allah ya kara baki baki eh mana haka ne wallahi Allah yanda za a yi da dama dama ne yanzu a maka ya je murya daga damagar a ya rage amma akwai sauran da aka ba akwai sauran da ya yau ka gani la haula wala quwwata illa ka an yi bala'i a kasan nan in za a kama sunan faransa sai kai waiwaye dan in kace yan faransa su bar kasan nan aka ce to kai dan ta da zama dan ta'ata kuma shugabanni ne suke faɗin wannan magana ta Allah a ce wa'in kice barawo ya bar gidanka kawai kai dan ta'adda ne wani wani irin zance ne kuma mai hankali ya faɗa babba tana shugaban masu hankali ko shugaban marasa shi to a ce kuma duk ba mu da hankali wakilan wasu ne sun yi wakilci ga kwarai Allah zai saka wa mutane wallahi wasu ganin idan su sai sun ga bakin ciki yana suka ci mutuncin addini suka walakanta ayoyin Allah suka faɗa abin da suka gada masu ma Allah sai ya walakanta su hawa yau hanyar taɓa Allah ya zama ai duk wanda ya taɓa Allah sai ya ga Allah wallahi wallahi Allah mutum ya tsoraci Allah ƙurum Allah ba ruwan shi da ƙarfin mulkin ka barazana mulkin siyasa mulkin haɓa kujerar tawar zami kujerar ma aski ce ma yadda ka je ka talla ta wayan kina wanda ya sauka kai ma ka hau dole sauka za ka yi amma ka yi ta abu da aka ta cin karo da dokokin Allah me ba yi ba an hana ku yi jami'i an ce akwai bala'i an hana juma'a nawa ba aka cikin a juma'a kuma aka yi azar hana masallacin mu dala da azar da juma'a wanda aka fi daɗewa imanin da ya ce ba su saboda ƙarfin iko ce kana yi amma tun da a zo ya da ya azar na sa akwai sun tabbatar da wani azar rinko ha ne dai ba a yi ba da ne wallahi tsiriya ne a haɓa mara in ga jirgin ce allah ne Muna tunanin za a yi juma'a kawai a eh kai.
aka ce kawai ya a yaza Mutane suka yi dagiri ma. Ya me yasa aka yi? Su juma'a suka zo.
allah ya sauke saboda ƙarfin ikon su ne yanzu na ikon yake Kai. Sai ta aka yi ta cika baki in mutum ya sallah za mu sa shi kaso za mu mai kaza Yau.
Hmm.
Su suna ina da.
Allah sauke ai duk abin da za ka yi a gefen sha'anin Allah amma a cikin lamarin Allah ha wallahi mutum ya fi sanu Allah ya sai Allah ya kuma taka Allah ya shirye mu Mm. Allah ya ganar da mu gaskiya ba mu yi kwamfuta Dan ka san mutanen banza.
da haka Da na kwarai ne da.
duk waɗanda suke zama wa'azi da alkur'ani mutane ne wanda sun san idan ma'ar kiyama ta tsaye babu wani wanda zai iya cetonsu ba wani wanda zai taimaki lamarinsu idan kuma aka masu wa'azi Allah ya ce tabbas inda malamai sun ce la'alla a cikin qur'ani tabbas ne la'alla ya takun tabbas za su samu takawa za su ji tsoron Allah to yanzu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka waye gari talakawa suka fi yawa a gurin manzon Allah yara suka fi yawa wanda ba su mallaki miliyoyi ba su suke zuwa saurari wasu ai lokacin da harkal yake tambayar abu sufyan abu sufyan yake tambaya kowa ku tuna mun
abu sufyan a shine me shine kawarin yawwa shi ya wakilci kafin a kan wa annabi ya tura matasa sun je can an ba su mafaka kawai a dawo da su yake tambayar shi wannan mutumin waɗanda suke sauraron shi talakawa ne ko manyan mutane ne ya ce a talaka ne ya ce haka annabawa suke eh a gani talaka sun fi yawa a fadar mazalar sarasa da yara daga garin mutane da abin da ta mai ya faɗi shi na kaskantar shi ya ce wannan ka ya ce ai wannan mulkin shi sai ya zo har nan inda nake a gani to yanzu suka ce manzo Allah idan yana so su yi imani kima kima an girgiza an yi halal an girgiza amma manzo Allah ya ki barin wazi yanzu suka ce mashi sai dai ya kori wa'annan talaka don mai dace ba su a rai gaza tare da irin waɗannan mutane wanda ba kowa ba yare ya kori talakawa ya kori yara su manya za su zo a yi abin da su adabi yana kwaɗayin musuluntar manyan har ya so ya kora Allah ya ce mishi kashe ne ƙarya suke ba za su zo ba wani duk yana za a masallacin wala ba za a gashi ba daman sallama ta burlama da kin ne ya zo Gaskiya.
ana gama zai tashi ya gudu a gani ya sa da sun yi gida ma su yi masallaci allah gana ka sai ya kofa daga cikin gidan shi kuma limamin yawan da yake so ba ba haka ba da ka mana karambani ya kore kai ka wani ya yi ma cikin gida metir dubu amma masallaci metir uku ko biyar Ba ya sa.
eh allah gana ka kai babu mace da kai ba eh Ba ya sa mu sai shi.
a yana haba an yi ma wani mai kudi a garin in ka zo masallacin na sallace kai ga ga masallacin kuta Nan nashi ne.
eh na talaka Yana ina ba.
a ya tafi bana ya sa kai wallahi Allah ya kama su ya gani dai ga amma shi wani abu yana yi dai da raha Allah ya ji kashi yana yi dan- dan yi dariya tunda kowa ya san shi da haka Allah ya tausaya mana to shine Allah ya hana yace wala turdul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ya muhammad kada ka kore wa'annan da suke zawwa wajenka ake bautar Allah da su sahi da wani ce ayi sallar azhar da su ayi sallar la'asr ayi magriba ayi isha'i ayi in an ce innal hamdalillah su tsaya ka san wanda an ce a'udhu billahi ya ga kamar shine shedan ke baka tsaye wanda daga ba fa inda zashi wallahi ba inda amma ya tsaya ya saurari wannan wa'azi kawai ga dai ke wani bala'i ne malam shi ne shi da ke La kawo haula wala quwwata illa billah.
an kore shi a gani fakat zai wata wallahi ba zai za yan nasiyar nan da irin malamai suke minti uku ba da shi ba amma zai je wajen ɗaukan kuɗi banki ya yi tira zai je ganin doktor ya bata abubuwan shi ka gani saboda ya zo a mashi examen saboda ba shi da lafiya ilma a examen kin doktor ya rubuta mashi negative lahiyar shi lau ba matsala kuma shi ko positive amma duk da haka zai haƙura ya jira allau a ce ya je ya sako kuma ya sako amma ba zai jira gurin wa'azi ba ba zai jira liman a masallaci da ya zo daga diba manta yana hanguwa ba wa'ina liman ɗan bai zo ba kai da Allah shiga ba masala eh tun da bai zo eh ko ya ritar mu uzuri gare mu a wajen aikin Allah shi babu jira Allah ya sauke to shi ne Allah ce kadda ka kore su wala tudu ladina da una rabbahum bil gadati wal ashi kada ka kori waɗannan da suke bauta ma Allah sai da bada cikin murin suna yin bautan ne dan neman yarda shi Allah ba da kala ce basi ba ma alaika min hisabin min shay hisabin su ba hannunka ba yake tunda ko hisabin nasu baya hannunka kai ma naka baya nasu to idan ka kore su daga fadarka ai ba ta kona mina zalimi ne ka zama daga cikin azalimai kenan to wannan an tamla tsakuwa ne domin ajiye tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam an san ba zai zama daga cikin azalimai ba ba dabi'a shi bane shi mutum ne mai sanyin rai mai sanyin hali walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadu min hawlik Allah ce da ka zama mutum mai kasashen hali da dole suke dawo da kai kowa da ya san inda gari ya mishi fafuwa nan da haka duk da afuwa ka kara musu afuwa ka kauda kai daga dukkan wadansu abuwa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawar dabi'a shi annabi ko ɗan kowa ga ya samu bai janye hannun sai ka janye naka kuma bai kauda kanshi daga kallon ka yana mulmushi da fuskar shi mai kyalkyali wanda ba za ka taba ganin a duniya abu da yake da kyau irin fuskar manzon Allah ba wallahi amma bai kauta da fuskar sai in ka kauta da taka are ga tamshin hannu la ilaha illallah ga yan karabe shi kamshi amma duk da haka yara ƙanana igan sai musallama a gaisa baiwa walakantacciya babu gaban baiwa kawai yana zaune ta ta kama nan shi kawai ya tashi ta zagaya ta zagaya da shi kawai ta sake shi ba Allah ya zo zauna alaihi salatu wasallam ya ce ke ina za ta kai da ba saboda kyakkyawar ɗabi'a shi halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nagari ba sa lissafuwa Allah da kanshi ma sai dai mai kashe ya ce wa inna ka la'ana hulkin azim wallahi kai kana kan waɗansu irin ɗabi'a mai kyau mai girma ɗabi'u manzo Allah wallahi masu girma ne gashi da kyauta alaihi salatu wasallam ga hakuri baya alama sharri da sharri wani sahabi ya ce tafiya za su yi suka je wani guri mai tsananin rana ba inuwa sai ga wani guri inuwa mai ɗan kyau sai suka barwa manzon Allah dan ya huta suka je nesa shi kuma dan yahuda ya rataye takobi shi ka ko wani kafiri dama yana neman ya kashe annabi kawai sai ga annabi yana barci shi kare da takobi a rataye kawai sai dake takobin ya zare ya daddaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi muhammad ya ce ai dama neman ka nake yanzu waye sai hana an kashe ka takobin manzo Allah hannun shi a zare sai annabi ya ce mishi Allah so uku kawai da aka ambata Allah nan subhanallahi kawai sai fara karkarwa har takobi ya bada hannun shi shi kuma manzo Allah kaga zai kai in kane zaka yi sai ya dauke takobin shi mana ce to kai kuma zo waye sai hana an kashe ka ce wallahi kai mutumin kirki ne baka raba shari'a da shari'a kai zaman kai mai afuwa ne ka gani annabi ya kira sa ya ce ku zo ku zo zuka zuka tana ta gashi ya durkusa har ne ko da bai san mutuwa dan kare yana ga sha ido ta kobe kawai binci kadai ya rage a kashe barzaku yana daukan kasa yana watsawa yana karkarwa yana neman a taitar shi idan zaka yanki da nahun sun tsare mutum mutum yana yi Allah ya sauke annabi ce kun san abin da ya faru wannan ya tada ne yana barci ya dauki takobi na ya zari ya ce ne ma na yake da ban waye sai hana ya kashe na ce mishi Allah ya takobin ya fada ga hannun shi kuma na dauki takobi na yanzu na ta shi waye sai hana ya kashe shi kuma shine yake wannan sabbin suka tabbatar da haka ai wani gane ce gaba ya haɗe shi amma sai annabi shi tashi ce ga maka afuwa Ah, in kai ne za ka bashi wannan ta'ada kasu kuma dan ta'ada irin su balla turji almaru bi ta'addanci go ya shigo garin madina a dokin shi yana neman manzon Allah ya kashi eh sai suka ci karo da sai da umar ya ce wa kake ne ba kace ce annabi muhammad sai ya ci kwalar shi ya kama rigar shi da wuya da hannu ɗaya sauke shi amma da haka ba zai kashe shi da uzurin manzon Allah sai kashe masallaci ya daure ya ce ya rasulullah ga wani mutum wani dan babban dan ta'adda ne ya zo wai yana neman kai kashe ka ina yake annabi ya ce mashi iraki ya ce na na kama ta daure a gindin gimshikin masallaci ai baka bige shi bai sha bige shi ba ba irin tambel ta mutu ka san yin barawo ya zo baka sata a kama shi gaje kwamsa da ce baka bige shi bude ko ba wannan mace shi maza ya faɗi idan tausayi ne shi ko wancan dami dami eh to ko ma dai ku ko sani ne amma dai shi da annabi dai tausayi ne alaihi salam shi kenan maza Allah ya ce ku kyale shi kawai in rana ya yi aka mashi wani farfesu a mai samu aka mai kawai ya share an ne gwada ci aka mai ruwa mai daɗi ya sha a yi sallah kowa bai ko kallo bai shi kowa ba tun da annabi ya ce a kyale shi dole a kyale shi a yi karatu a cikin masallacin manzan Allah yana ji aha annabi sallallahu alaihi wasallam in tafi to kai yare za a yi ce to in ka kashe inda ka kashe jarumi eh ka san ni jarumi nake kuma in kamar afuwa to ai daman kai ne afuwa ne daman kai kowa san ka da ita ka ji yan iska ko ya san shi da afuwa kuma amma zo kashe shi amma annabi ya ki kashe shi ya na kashe shi kai da ya kwana uku annabi ya ce to yanzu ya kace ya ce wallahi ni dai kawai a gare ka da ka kashe da ka kashe jarumi kuma kana da haƙƙin kashe ma in ku kasa ke da kamar afuwa dama aikin ka kenan kai mai afuwa ne annabi ya ce ku sake shi ta jika maka afuwa ya wuta garin madina ya tsaya ce to yanzu waɗannan bayan Allah in na bari su duk duniya na zan samu irinsu ce ka wallahi ina ai koma zai ya zo ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa shaɗu annaka rasulun saboda tausayin manzan Allah alaihi salatu wa salam walau kun tafazzan gari da kalbi lam fadu min aulun adam ya ce ku gaishe ya wanka ya je wankan tuba ya zo aka ci gaba da mi da karatun alkur'ani da salloli da da'awa da shi saboda tausayin manzan Allah shi annabi ba nihin shi bane a kashe mutum ya je wuta a ce toshe ya imani ya je aljanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to don haka wannan shi ne karantarwar addininmu na musulunci duk wata karantarwa da ba wannan ba ba addininmu ba ne addinin su makoran ne don kasan su ma suna finansan addinin iri da suke so addinin da zaka zo ka yanka dan wanka musulmi yana kalmar shahada kai kana Allahu akbar wallahi nasu ne ba na Allah da Annabi bane ba na Alqur'ani bane dare ina muke azara ma dan muke gurin kwana fa ta tsuru da fa ta kula to Allah ya ce kada ka kore su dan baka da hisabi nasu a hannunka su ba su da ka a hannunsu idan waka kore su za ka kasance daga cikin azalumai sai Allah ta'ala ce ka zalika fatana ba wa وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم wayan nan بالشاكرين kima kimakin da suka ce a kori talakawa Allah ce ka zalika haka nan kamar yadda ka ji Allah ta'ala ya jarrabe su fatana ba'dhum Allah ya jarrabe shasu zuwa sashi li yaqulu dan su ka fadi da bakunan cewa a haula man Allah alim ban yanzu waɗannan talakawan za a ce Allah ya musu baiwa mu muna nan suna hasada imanin da suke da annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin sai an kore su za su zo wannan jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya baka kudi sai bai wurin ta daga karfin imani wallahi kai ka je tun da kudin ka yi ta lissahi bawa Allah har ka mutu musai diyan ka sai karawo amma shi yana kan imanin shi dan imani ba baiwa ce Allah ce alayhi sallahu bi ala bi shakirin yanzu Allah ba shi ne mafi sanin masu godiya gare shi ba duk wanda yawa Allah godiya akan ni'imar da ya mishi ni'imar lafiya ni'imar hankali ni'imar islam wallahi Allah zai kara mishi Allah ka kara mana ni'imar ka Allah mun gode maka abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana je mun tsaye da bashi wani dan uwa wallahi man ce ne kwata kwata na so in kawo da bayani fallan falla kan abin da ya tambaya na saki ilahi da izhari kuma wallahi ban ma nazari akan wannan ba na san dai zai kara mana lokaci sai zuwa gobe insha Allah ko to Allah ta'ala ya tunatar da mu subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh